أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايغك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha takwas ga wata na zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 29 watan bakwai miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wallafan shehun malami muhammad nasiruddin al'albani allah ya rahama a gare shi maliki cewa waya juzu maliki cewa kenan za mu tashi matsala ta 106 matsala ta 106 bale ce wa yajuzu ikhrajul mayyiti min alqabari li gharadin sahihin imana yanzu bayan an riga an binne mutum wanda ya mutu sannan kuma mun ji irin yadda manzalla sallallahu alaihi wasallama yake nasiha da jan hankali a makwantai wannan dogon hadisi da makaranta a darasi na ƙarshe to yanzu mas'ala ta gaba maliki ce ya halatta ikhrajul mayyit a huddu gawa daga cikin kabarinta minal kabari daga kabarin ya ce li gharadin sahihin idan akwai wata manuwa kyakkyawa mana an rige an sa shi kabari sai ga akwai bukatan cewa a hudu shi tukun a sake mai da shi babu lahi aka haka malice kama kama laudufina no no جيد مالك جاء كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك kamar misali a ce an binne mutum qabla ghaslihi kahin a mushi wanka wa takfinihi ko kuma an binne shi kahin a sanya mushi likafani mana wasu wanda ba san inda aka sa gawa ba ko kuma wani larura na rayuwa da ya zo ya gitta sai zamanto an binne mutum ba a wanke shi ba ko kuma an binne shi ba sa mashi likahoni ba wani hawi zalika da wasu uzurruka makamantan wannan to babu laifi za a iya huddo shi a mushi wanka ko a huddo shi a sanya mushi likahoni ko a huddo shi a mushi wannan kenan dukkan wani abin da ya kama in dai da manuwa kyakkyawa babu laifi za a iya haka nan malai cewa yace li hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu saboda hadisin jabir dan abdullahi Allah ƙara yarda a gare shi kenan dalilin da yake nuni akan babu laihi bayan an sa mutum kabari za a iya cire shi saboda a yi wani aiki wanda yana da alaƙa da wannan binne shi ya ce a tara sunullahi sallallahu alaihi wasallama kabra abdullahi ibn ubayyi manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo kabarin abdullahi dan ubayyi dan salul shine shugaban munafukai ko jayyid ya zo kabarin shi ba'da ma udkhila bayan an rige an saka shi abdullahi ibn ubai ibn saul an sa shi cikin kabarin tuni udkhila hufratahu an sanya shi cikin wannan ramin nashi manzalla sallallahu alaihi wasallam da yazo fa amara bihi fa ukhrija sai manzalla yayi umarni sai aka huddo shi daga cikin kabarin nan kakin ana ana huddowa kina idan akwai dalilin da zai sa huddu babu lahi za iya huddowa da aka huddo shi kuma fawada'ahu ala rukubataihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan cinyoyin shi kenan akan guyoyin shi wa nafatha alaihi min riqihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ya mushi addu'a ya toha mushi yawun shi kenan ya manzala ya toha mushi miyaukin shi kenan ya mushi addu'a kamar da ana addu'a ana toha miyau wa albasahu qamisahu sannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa abdullahi ibn ubay ibn salul manzala ya sanya mushi rigar shi alkabban manzala manzala ya dauki alkabban shi ya rufa ma shi abdullahi ibn ubay ibn salul qala jabirun jabir yake cewa wa salla alaihi manzalla yayi salla a gare shi ko ka ce yayi salla a gare shi ko ka ce yayi addu'a a gare shi saboda salla ita ma tana dokan ma'anar addu'a ko wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga anan ba salla ake nihi ba addu'a ake nihi kenan wa salla alaihi sai malaki cewa fallahu a'lamu Allah shine mafi sani me yasa manzalla sallallahu alaihi wasallam yayi haka tare da cewa wannan mutumin an yarda munahuki ne na ƙasa da ƙasa bal tuta ma ta munahuci a hannun shi take to Allah kaɗai san me yasa manzon Allah yi haka to anan ƙasa yayi lamba ya koma ƙasa yake cewa ya'ani yace yana ni ana nihin bil hikmati allati min ajaliha fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika bibn ubayy ba a san ba hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka da Abdullahi dan Ubayy dan Salul tare da an san munafiki ne ma'a kaunihi kana munafiqan tare da cewa munafiki ne kama taqaddama fil mas'alati 60 kamar da bayani ya riga ya gabata akan Abdullah dan Ubay dan Sallu cewa munafiki ne malaci wa zahiru abinda yake ake hutowa hili dai a cikin wannan mas'ala anna hadha kana qabla nuzuli qawlihi ta'ala haka in ya kasance kahin Allah sabkar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar kai addu'a ko kar kai sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan munafukan wanda ya mutu har abada kakka yi sallah a gare shi wala ta kuma ala kabarihi kuma karka tsayu a saman kabarin shi ka mushi addu'an Allah ba shi rahama karka haka nan to kenan kahin sabtar da wannan ayacin shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rasu sai mazalla ya mushi abin da ya mushi wannan na aka ji aka hudu mazalla dora saman guyoyin shi ya dauki rigar shi kuma ya sa mushi kuma ya mushi addu'a ya toha mushi malice wa hina idin yumkinu fahmal hikma mimma aqalnahu hunak yace a irin wannan yanayin kenan muna iya gane hikima da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi wannan abubuwa da ya mushi kenan abin da ya kasance kahin hanin da Allah ya mushi akan karya ma wani munafiki sallah kuma kar ma ya mushi wani addu'a to sai mu koma can maliki cewa wa kana kasa abbasan qamisan ya kasance Uh, shi abdullahi ibn ubayi ibn salul ya sanya wa abbas ibn abdulmutallib ko baban manzana sallallahu alaihi a matsayin baba yake a gare shi babban shi ne to shi abdullahi ya sanya mushi kamisan ya sanya wa abdullahi ibn ubayi afon abdullahi ibn ubayi ya sanya wa abbas ibn abdulmutallib riga a lokacin da abbas in ya rasu kenan mana ya ruha mushi wata rigar shi to sai ma ya sake koma ƙasa kuma zai ƙara bayani akan to ya aka yi kenan manzalla sallallahu alaihi wasallama yanzu da ya ruha mushi wannan rigar la'alla daga cikin sabon da ya sa manzalla ya haka a mushi hazihi bitilka tunda ya ma babban shi haka shi ma yanzu ba zai ɗauki rigar shi ma ya ruha mushi kuna makamancin wannan mala ce ya'ani al-abbas ibn abdul muttalib amman nabi sallallahu alaihi wasallam aw ammun nabi sallallahu alaihi wasallam kenan babban manzan Allah wa zalika yawma yawma badrin wannan kuma ya faru a ran da aka yakin badar da aka kashe abbas ibnu abdul muttalib anan abdullahi ibnu ubay ibnu salul shi ya ruho digar shi ga al abbas yake cewa lamma utiya bil asara lokacin da aka zo da fursunan yaki wanda aka kamo wa utiya bil abbas aka zo da al abbas yake cewa wa lam yakun alaihi thawbun tare da shi babu wata riga kenan aka yakin badar a lokacin al abbas bai musulunta ba kenan an zo da shi a cikin fursunan da aka zo da su kuma babu riga tare da shi walam yakun alaihi thawbun fawajadu qamisa abdullahi ibn ubay ibn salul fakasahu annabi sallallahu alaihi wasallam iyahu sai manzo Allah ya samu wata riga daga cikin rigun abdullahi ibn ubay sai ya ruha wa al abbas kenan lokacin yana rai yace falidhalika albasahu annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu a dalilin haka manzo Allah sai ya dauki rigar shi yanzu abdullahi ibn ubay bayan ya mutu manzo Allah shi ma sai ya ruha mushi rigar shi kenan sai zama to kaman a dalilin wancan shi ma ya karawa mushi da wannan wanda duka maganganu malamai ne yana yiwuwa yake cewa haka za saƙahul bukhariyu fil jihadi fa yumkinu an yakuna hadha huwa sababa yana bala yace yana yiwa ya zama to wannan shine sababi fi ilbasihi qamisahu dalilin da yasa manzo Allah ya sanya wa al-Abbas wannan riga sannan kuma yace wa yumkin an yakuna sabab yana iya ya zama to kuma sababin ba wannan bane ba sababin ma akhrajahu al-Bukhari abinda Imam al-Bukhari yazo da shi aidan fil janaiz a cikin kitabul janaiz yake ce annabna anna annabna abdullahi al-mazkura dan abdullahi ibnu ubay ibnu salliya da da dan shi kuma musulmi mai imani ne sahabi ne cikakke sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dan na abna abdullahi ibnu ubay ibnu salul ya san matsayin mahaifin shi mahaifin shi munafiki ne ya sani to shi yanzu dan a karan kanshi kala yake cewa ya rasulullahi ya bakin Allah albis abi qamisaka mazalla ka sanya wa mahaifina ka ruha mushi tuwahinka ka ruha mushi rigarka qamisaka allazi allazi yali jildaka rigar daga ita sai watanka yana rigar manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya mushi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake ce annahu qala yake ce a'tini qamisaka yake shi dan abdullahi ibn ubay yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani rigakka ukaffinuhu fihi inje in ma babana likafani da wannan rigai mala yace wannan kaga wannan ma iya iya zamanto a matsayin sababi sannan kuma yace banda wannan ma za iya samu wani sababi na daban yace wa yumkin an yakuna sababu huwa al majmu'u a yake ci as-su'alu wal mukafa'a yana ya zamanto guda biyu ne gaba ɗaya sababin da ya sa manzon Allah ya rufa mashi rigan nan na farko ya zamanto as-su'al tambayan da dan shi yayi akan a basu wannan rigar su rufe baban shi ya rufe baban shi sannan kuma wal mukafa'atu yana yiwa ramuwa ne aka mai tunda an rufa wa al-Abbas a lokacin da aka kamo shi a matsayin fursunan yakin Badar yanzu kenan manzon Allah shi ma doki riga ya rufa ma abdullahi ibn ubay ibn salul da ya zamanto a matsayin kaman kambaci za a ce mukafa'a malai ce wala mani'a min zalika ba abin da zai hana hakan yana yiwa wannan shine dalili kamar yadda imamu shaukani yayi bayanin haka a cikin littafin shi nailul awdar to kenan da alayati hal wannan hadisi yana mana nuni akan cewa babu laifi idan ka idan ka samu cikin kabari idan wani dalili daga cikin dalilai masu ƙarfi suka taso ana iya huddo shi a sake maida shi saboda ga manzala ya huddo abdullahi ibn ubay ibn salgo an huddo shi ya ruwa mashi riga ya mai adda kuma an sake mai da shi malish akhrajahu al-bukhari wal bukhari wa siyaq ma'a ziyarati al-akhirati lahu wa muslim wa an-nasa'i wa ziyaratu al-ula lahu wa ibn al-jarud wal bayhaqi wa ahmad wa min tariqi amr ibn dinar sami'ahu min jabir yace wa lahu tariqun tariqun ukhra aw lahu aywa lahu tariqun ukhra an abi zubair an jabir qala ta wata hanya daban hadisin ya sake zauwa ya ce lamma mata jabir yake cewa lamma mata abdullahi ibn ubay lokacin da abdullahi ibn ubay ya rasu a tabnuhu annabi sallallahu alaihi wasallama dan shi sai tattaki ya zo wajen manzo Allah fa qala sai ce ya rasulullahi ya makin Allah innaka in lam ta'tihi ya makin Allah a kokarta a zo wajen gawan mahaifina saboda in baka zo mushi ba ya makin Allah lam nazal nu'ayyaru bihadha ba za mu gushe ba ana aibanta mu ana fara mana ana nuna mu a cikin al'umma da cewa ai da baban ku ya rasu ko manzo Allah bai tabbata ba kawo ko wannan ai ya kai abun gori a ce manzo Allah kuna gari guda ka rasu saboda tsabagin lalacin ka a ce manzo Allah bai zo wajen wajen wajen mutuwa ka ba kaga abun aibanta ka ne to dan ya ce ya baki Allah a zo wajen shi saboda ba za mu gushe ba ana aibanta mu da haka idan ba a zo ba fa'atahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo wajen rasuwar da ya zo fa wajadahu qad udkhila fi hufratihi manzo Allah yana zawa sai iske tuni an sa Abdullahi ibn Ubay a cikin a cikin ramin shi fa qala sai manzo Allah yake cewa afala qabla an yake cewa afala qabla an tudkhiluhu an tudkhiluhu faƙala yake ce a fala ƙabla an tudkhiluhu a ina ma a ce na zo kahin ku sanya cikin ƙabarin nan to su kuwa suka haka fa ukhrija sai aka huddu shi min hufrati daga cikin ƙabarin nashi ramin shi fatafala alaihi min qarnihi ila qadamihi sai manzo Allah ya mushi addu'a ya tofa mushi min qarnihi tun daga kanshi ila qadami har zuwa diddigen shi wa albasahu qamisahu manzo Allah ya dauki rigar shi ya ruha mushi to kaga wannan hadisi duka yana maka nuni akan cewa kenan halaccin ko da mutum ya riga an riga an sa shi cikin kabarin shi babu laifi za a iya huddo shi saboda wata maslaha wadda take take haƙƙaƙa haka malaci akhrajahu ahmad wanda sa'iyu fil fil kubra yace kama fi tuhfatil ashrafi wa tahawi fil mushkil al athar bi sanadin an bi sanadin ala shart muslim lakin lakin abu zubair mudallisun wa qad an'anahu kenan wannan ita ce mas'ala ta 106 halaccin huddo mutum daga cikin kabari kahin abin ne shi idan ya zamanto a kowane dalili akan haka manzala sallallahu alaihi wasallam yayi daka babu laihi ko a yau wata mas'ala ta taso kenan za iya yi sai mas'ala ta 107 mali yace wa yustahabbu lirrajuli a wala yustahabbu lirrajuli baya halatta ga mutum wala yustahabbu lirrajuli an yahfira qabrahu mana ka ji ka tsimama tsoron Allah ka ce kai bari ma ka je ka gina kabarinka tun yanzu eh jiran ta kwana to ba a so ba a so ba wala yustahabbu ba a so ba lil rajuli ga mutum an yahfira qabarahu akan ya gina kabarin shi da kanshi qabla an yamuta tun kahin ya mutu mana kawai ka je ka gina kabari ka ce wannan kan abin ne ko wannan nawa ne wannan baya halatta haka me yasa fa'inna nabi sallallahu Alaihi wasallam lam ya fa'al zalika wala yake ce huwa wala ashabu saboda mazalla bai yi ba sahabban shi ba su yi ba sanakon bugu da ƙari ma wal abdula ya diri aina ya mutu ai shi bawa bai san ba ina zai mutu ba ka san ba ina za ka mutu in ka gina a makwantan wala nan misali ko makwantan garin malam ko makwantan nasara idi ko ina ne ka gina kabarinka lokacin mutum kuma yana kaje bari in je cana in yi wasu harkoki inda ya ka mutu a can ko ka ta ina ne za ka ya ka mutu a can ko kuma la'alla kai irin mutuwan da kwata-kwata ma ba za a binne kawai kuna makamancin wannan to shi ɗaɗan bai san ba ina zai mutu inna allaha inda hu ilmu sa'ati wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wata ran da ta san a inda za ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu kawai dai kana rayuwa a inda Allah ya kadarta maka ta zo a nan za ta same ka shi na ke ba da labarin malakul maut ya ga wani mutum a wani kusan a gabaci a yammacin duniya ana ta harkoki da shi shi kuma an ba shi lokaci lokaci kaza zai amshe shi a can gabacin duniya sai ke mamaki ya ce wanda mutumin kuma yaushe zai je wancan wurin haɗu Allah kadarta abin da ya kadarta wani abu ya zai warce shi a cikin harkokin nashi yana zuwa can lokacin yana shi kuma yana can ya ɗauke shi kowa da inda Allah kadarta mashi zai mutu shi yasa rayuwa tana dole ne mutu ya rika addu'a dole ne ka rika addu'a Allah ya karrama ka ya darajta ka da mutuwa cikin ma mutanen da za su iya kula da kai a zo a ce ga su ‘yan uwanka ne mutanen da kuke da kuke ta addini tare kuke ta kaza su zo su za su ma sallah su za su samu ka kabari wanda su sa kabarin ka wanda ba karamin arziki bane ba in ka je ka mutu inda ba haka ake ba kawai sai dai a tsakanin ka da Allah aikin kai hudda amma kaga ai gawa ta sha wahala to baya halatta mutun ya gina ma kanshi da kanshi kabari kafin ya mutu saboda bai san ba inda zai mutu ko manzalla bai haka ba sahabbai ba su yi haka ba wa idza kana maqsuda wa idza kana maqsudur rajuli al-isti'dad lil maut idan zaman to gina kabarin da kai duka alama ce kana ci a bari mu shirya ma mutuwa to ba nan bai kamata ka shirya mata bale ce fa hadha yakunu fil amali salih yakunu min al amali salih shirya mutuwa iya cikin aikata ayyuka managarta eh ba gina kabari ba ko ka gina ko ba ginawa insha Allah za a gina maka eh inda ka mutu da ake ginawa za a gina ma abu ne mai sauki da kai dai kai aikin kirki kawai malaci wannan mas'ala kaza fil ikhtiyarat al ilmiyyah li shaykh al islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala yace wannan mas'ala tana cikin ikhtiyarat na al ilmiyyah na shaykh al islam ibn taymiyah Allah ya rahama a gare shi kenan waɗannan sune mas'aloli guda 107 wanda muka karanta anan sai matashiya ta gaba mala ya ce a ta'aziyatu a ta'aziyatu shi ne bahaushe yake cewa ta'aziyya asalin kalmar larabci ne idan aka ce at-ta'ziyatu ana nihin lallashin mutum da bashi haƙuri da yi wa wanda ya mutu nashi wanda ya mutu ka mushi addu'a Allah mushi rahama wannan shine ta'ziya to sai zama to kenan matashiyar ta'ziya sai zama to kenan mas'ala ce ta 108 malace wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit an shar'anta yin ta'aziyya zuwa ka ba da haƙuri da jajantawa da addu'a ga wanda ya mutu an baka dama a shari'a ce ga iyalin wanda suka rasa nasu mutane suka rasa nasu kanin shi ne wan shi ne matar shi ce ɗan shi ne baban shi ne kazan shi ne kazan shi ne sai ka je ka mushi ta'aziyya lallashi da addu'a akan Allah ya ma wanda ya rasu Allah mushi rahama ko kuma wanda Allah ba ku haƙuri mala cewa fihi haditha ne akwai hadisai guda biyu da suke nuni akan cewa ta'aziyyar nan shari'a ce malaki ta an qurratal muzani radiyallahu anhu qala kana kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ya kasance annabin Allah idan yazo ya zauna manzalla in ya zauna kenan yajlisu ilaihi nafarun min ashabihi wasu kaso daga cikin sahabbai sai su zauna tare da shi wa fihim rajulun a tare da su akwai wani mutum lahubnun sagirun iya da wani ɗaɗan ƙararrami ya atihi min khalfi zuharihi yana ɗauko shi haka yake riko shi a gadon bayan shi shi mutumin kenan wannan yaron nashi ɗan ƙarami ya riko shi a gadon bayan shi fa yuq'idahu bayna yadayhi sai zo ya zaunar da shi a gaban shi kenan sai aje shi a gaban shi ya zauna shi ma a kewayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam tuhibbuhu sai mazan lake tambayan mahaifin wannan yaron kana san wannan yaron ko yadda ya ga alaƙa su da shaƙo su mutumin ya nuna cewa lalle yana san shi faƙala rasu faƙala sai shi mutumin yake cewa ya rasu lallahi ya ma'aikin Allah a habbaka Allahu yake cewa a habbaka Allahu kama uhibbuhu Allah ya soka kamar nake son wannan yaron kenan yana da tsananin son wannan yaron nashi wannan yaron fa halaka ai fa mata sai ya mutu kenan ana cikin rayuwa wannan yaron sai ya rasu famtana ar-rajul an yahdura al-halqa sai wannan mutumin mai yaron an wuce da suwa kaga babu zancen zuwa wajen karatu sai yayi kwanaki bai samu daman halartowa halqa mana inda manzon sallallahu alaihi wasallam yake zama ba yake cewa li dhikri ibnihi saboda tuna dan shi da yake yi fa hazina alaihi yayi bakin ciki sosai fafaƙadahu nabi sallallahu alaihi wasallam faƙala mazalla sallallahu alaihi wasallam a cikin zama da ake sai mazalla ya lura cewa hawa ne baya zama faƙala sai mazalla yake cewa mali la ara fulanan ya aka ban gawa ne ba tun kwana kaza faƙalu ya rasulullah suka ce ya makin Allah bunayyahu alladhi ra'aita ra'aitahu halaka wannan dan dan nashi da ka gani ya mutu falaqiyahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai mazalla ya iske shi suka hadu fasa'alahu an bunayyihi sai manzo Allah tambaye shi akan wannan dan yaron nashi fa akhbarahu bi annahu halaka sai ba manzo shi mutumin ya ba manzo Allah labarin cewa ai yaron ya rasu fa azzahu alaihi sai manzo Allah ya mishi ta'aziyya sai manzo Allah ya mishi ta'aziyya to me yace mishi zamu gani a gaba insha Allah dan da ke ta'aziyya eh ba irin ta'aziyya ba irin na gargajiya na inna wajanna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna haka kawai a yi ta ihu ana ta faɗin kalmomi na jahilci ba irin shi ba za mu zo mu ji irin kalmomin da ya kamata mutum yi amfani da su ka kiyaye wanda manzala sallallahu alaihi ya zo da su ko kuma Allah kal wasu kalmomin da suna da kyawu suna tahiya a cikin mizani na shari'a manzala sai mishi ta'aziyya kaga kenan asalin ta'aziyya to tunda addini ne kenan dole mu yarda mu yi shi akan tsarin addini muna so mu samu ladan abinda muke kenai zama to mishi akan tsarin tsarin addini sun maƙala sai ke cewa sai mazala ke cewa ya fulan ya kai wani ayyuma kana ayyuma kana ahabba ilaika yace me yahi soyuwa zuwa gare ka kina kaga daga cikin ta'aziyya ana so ka lallashi mutum yanzu kamar kalmar da ake maimaitawa a rika ce ai kowa zaman lokacin shi ne ka kalma ce mai kalma ce mai kyau kenan duk wanda yake rayuwa lokacin shi ne kawai bai ba to wannan yana sa wani mutumin da ya rasa nashi ya jimi ya shi dan sauki a cikin zuciyar shi kai ma da kake kukan ka damu kai ba kyale ka za ta yi ba kai ma tahiya za ka yi to kaga abin da ya zamanto na kowa da kowa ne kaga kamar yadda suke cewa al-musibatu idza ammat khaffat wai musiba in ta zamanto ta taba wane ta taba wane ta taba wane to radadin ta iya da sauki akan zuciya sama da misali a ce a kai kadai ne kawai ko kuma a ku biyu ne kadai in kada ambata matsalar ka sai ka ji a ce ai wane ma haka ne ai wacce ma kaza ai wane ma kaza sai ka ji ka shi abun kawai adi ne ma to al-musibatu idza ammat khaffat to manzala yake ce mashi me yahi soyuwa a gare ka tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu an tumatta'a bihi umraka ajiya maka daɗi da ɗanka yi rayuwa mai tsawo wannan yahi soyuwa a gare ka au ko kuma la ta'ti gadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahu laka ko kuma miye hihorin ciki a gare ka sama da a ce ya rigaye ka a kowace kowa daga cikin kohohin gidan aljanna idan za ka shiga gidan aljanna wannan ɗan naka shi ne zai buɗe ma ya ce baba bismillah wanne ka yi so ya yi rayuwa mai tsawo ko kuma allah amshe shi da wurin yana ɗan ƙararrami ya zamanto in ka je shiga aljanna duk koho da za ka shiga shi zai riƙa buɗe maka kuna ana dariya ana horin ciki babban rana kenan wanne soyuwa a gare ka kaga wannan ma kamar takfif ne kana karkaji damuwa jarraba ka ne Allah zai in kai hakuri to ga sakamakon da Allah zai maka in ba kai hakuri kuma dole ka hakura ko kana so ko baka so sannan kuma ladan jarraba ba ka samu ba e kamar mutumin da zai shiga musiba sai ya gama jajen duniyar nan kaf ya haɗi duk a fadar da yake ga ya kamata ya haɗi ya jajanta ya jajanta sai ce to shi kenan mun yi hakuri ne to wannan ya yi haƙuri haƙurin ɓanza kai wallahi ko dole ka haƙura amma wannan haƙurin naka baka da wani lada a kan shi asabaru inda sadamatul ula ko eh bugun hari ake so ka ka jure kai haƙuri al'arzu ta mu da haƙuri to shine manzo Allah yake cewa qala qala sai wannan mutumin yake cewa ya nabi Allah ya ma'akin Allah abinda nahi zaba kana kaga manzo Allah ya bashi zabi tsakanin abubuwa guda nawa biyu ko me ya horanta maka rai ɗanka ya tsawon rayuwa ko kuma amshe shi tun da wuri ya zama to maka sababi daga cikin sababin shiga gidan aljanna sai wannan mutumin ya ce ya nabi Allah ya makin Allah bal yasbiquni ila babil jannati nahi so ya mutu ya rigaye ni zuwa ga ƙoho aljanna fa yaftahuha ilayya ya bude ƙohon nan zuwa gare ni yace lahuwa ahabbu ilayya wallahi wannan abin shine hiso ya makin Allah ka yake ne yanzu daga raɗaɗin mutuwa ya zama mai ya zama abin farin ciki kuma wa yake mashi magana annabin Allah ma ya tsiku ajil hawa in huwa illa wahayu yuha yanzu duk abin da za a faɗi mashi a wannan wurin garanti ne kat ne babu shakka ko na biya ciki yanzu duk damu da kake aka ce maka ba ma aljanna ba irin yadda zuciyar ɗanar take son duniya a baka labarin wani wani gagarumin wata garabasa mai girma ta duniya a cewa kawai naka ne nan da na sai ga mutum daga cikin mi daga cikin damuwa ya kuma wani abu daban to ina ga kankat karshen wani bayani na jin daɗi gidan aljanna a ce maka eh in kai haƙuri aljanna ce haɓa kaga kenan ya kamata kai haƙuri shi wannan mutum haka yi haƙuri ya ce a ya rasu da wurin ya je ya buɗe mun in shiga lahuwa a habbu ilayya shi na hiso ƙala sai mazala ya ce fa za ka laka wannan abin an baka shi ken ɗan ina ne wani mutuwa na aljanna ne kuma ɗan ina ne shi ma shi wani aljanna ne yawa shi kenan ba rikici ya ƙari duka biya ake ma aljanna ce ake ba aka ce huwa yake cewa za ka laka wannan abin da ka nema ya an baka shi haka ne kenan ɗanka zai rigaye ka ya je ya rika buɗe maka kana shiga yana buɗe maka kana shiga to da sauran wanda suke halarcin da suka ji saka to wannan gara ɓasa aibe kamata a ce su masu hudu daga cikin faƙalar rajulun mil ansa da sauran mutum daga cikin mutanen madina sai ce ya rasulallahi ya ma'aikin allah ja'alani allahu fidaka allah ya sanya ni in zama fansa a gare ka bi mana ko da ranka za a zo amsar ranka na ba da raina ni in mutu kai karami kamar na fansar da kaina a gare ka ya ma'aikin Allah alahu khasatan auli kullina yanzu wannan bayanin da aka yi mai daɗi bakin Allah shi kaɗai ne ke da wannan gara ɓasa ko kuma gaba ɗayan mu kala manzalla ya ce bal bari da li kullikum naku ne gaba ɗaya ila an yari sallahu al'arda wani alai hazuwa tashin kiyama duk wani musulmi da zai rasa yaro ƙarami yaro ko yarinya yaron da bai kai balaga ba ya jure ya haƙuri aljanna ce insha Allah aljanna ce ka ƙara kama jikinka kawai sabubba daga cikin sabubba za su kai ka aljanna sun ƙaru mazalla ce balli kullikum naku ne gaba ɗaya ku musulmai akhrajahu an-nasa'i wa siyaqu lahu wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wa ahmad wa qala al-hakim sahih al-isnad wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala mal albani yace wannan bayanin haka yake yanda imamu hakim ya faɗi da imamu ahmad yanda suka hudun nan haka abin yake hadisi ne ingantacce da imamu zahabi wa akhrajahu an-nasa'i aidan wake cewa wa kadal baihaqi wa fil adabi fi safhati ath-thamina wa 30 ba'da ba'da 400 yake cewa illa annahu lam yasuq awwalahu bi tamamihi sai dai bai ka hadisin daga farkon shi ba wa indahu az-ziyadatu kulluha illa al-ula kuma dukkan ƙare-ƙaren da suka zo a cikin hadisan ya zo da su in banda ƙari na farko malaci walil hadisi shahidun wannan hadisi iya da hadisin da yake ƙara mashi ƙarfin gwiwa a cikin littafin al-majma to bayan shi sai hadisi na biyu wanda shi ma iya da yana nuni akan wannan mas'ala da malam ya ɗauko ta abin da ya shahi ta'aziyya kaga dai nan manzala ya iske mahaifin wannan yaron manzala ya mushi ta'aziyya dalili na biyu hadisin Anas ibn Malik Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzala yake cewa man azza akahu almu'min fi fi musibatin duk mutumin da yama dan uwan shi mumuni ta'aziyya fi musibatin a cikin wata musiba da ta samu wannan musulmin nan kasahu Allahu hullatan khadra Allah mai girma da buwaya zai sanya wa wannan bawan wata wata wata wata riga khadra tsanwa mai kyan gani yake cewa yuhbaru biha wanda mutane za su rika kaunan ina ma a ce ni aka ba wannan rigai yawmal qiyama a gobe qiyama kila ya rasulullahi aka ce ya ma'aikin Allah ma yuhbar me ma'anar yuhbar qala manzon yake cewa yughbar ai mutane za su rika tamanni kowa zai rika cewa ina ma a ce ne aka ba wannan rigai za a bashi wata riga kayatatta mai matukar kyawu ya saka ta a dalilin a ta'aziyya da ya ma dan uwan shi ka kenan ta'aziyya an aka je da niyyar neman lada za a samu me za a samu lada
kalmar ba sai mutuwa eh kalmar ba ya mutuwa ba sai kawai musiba ana yace duk wata musiba Allah kiyaye gobara ne Allah kiyaye hatsari ne Allah kiyaye mutuwar ci ga shi nan dai duk abin da ya faru na musiba sai ka je ka mushi jaje da ake ciya ko ka je ka jajanta mushi amma ka tafi dan Allah kar ka tafi dan aganka ko eh wannan shine matsalar da yake faru a yau eh yanzu kun sake ai da mun ji da mu akai komi amma mu hadu ba dole sai kun hadu eh kaje an binne da kai gawan akwai ladan da ake bada kamar da makaranta anan to zaman to duka wannan kayi shi dan Allah ne ko ku faɗu da shi in ta'aziyya za ka mishi ka mishi ta'aziyya kawai ba dole ya san ka zo ba ko kuma a bari dai ina so ne mu gaisa da shi gaiso da zaka kuma ba ta'aziyya bane zaka mishi kaga akwai matsala nan ya zama to a cikin zuciyarka so ne kake ya ga cewa ka zo to bakar lana naka wajibi ne ikhlasin da sai an same shi wannan bayanin na yi don Allah dole an same shi in kuma niyyanka ka zo don Allah za ka mashi ta'aziyya ba don wata haraka ta rayuwa an ta gama ku zuwa gaba ba shi ma maka wata rana ko? da haka dai almuhim kowa ya sayin da zai yi eh matsala ce wadda akwai ta sai ga mutum aikin ladan ne amma kuma da aka samu aka samu tangarda na rashin ikhlasi kawai ka je ne dan a san da ya san ka zo ko da ya san kana kulawa da shi ko a makamancin wannan sauransu malici akhrajahu al-khatib fi tarikh baghdad wa ibn asakir fi tarikh dimashq wa ibn adi fi al-kamil wa lahu shahidun an talha ibn ubaydillah yake cewa bunu quraiz maqtu'an akhrajahu ibnu abi shayba fi al-musannaf wa huwa hadithun hasanun bi majmu'i tari bi majmu'i tariqain kama kama bayyantuhu fi irwa'il ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil bi raqami 64 ba'da 700 malaci wa'alam anna listidlala bi hadhain alhadithain ka sani cewa kawo hujja da aka yi da waɗannan hadisan guda biyu akan falalayin yin ta'aziyya malaci la siyam al-awwal barantana hadisi na farko minhuma a cikin waɗannan guda biyu yake ce ala ta'ziyati aula shine abin da ya kamata a yi idan ka zo bayani akan ta'aziyya waɗannan hadisan biyu su ya kamata aka aji akan hujja da su saboda su inganta shine yahi malaci yace sama da min al-istidlali alaiha bi hadisi sama da ka zo bayani akan ta'aziyya kana neman ka kare ta'aziyya sai ka kawo wannan hadisin ka dora wani hadisi gashi na malam zai kawo shi yace ka kawo hujja da waɗannan hadisan biyu da malam ya kawo ya wadatar maka kar ka kawo wannan hadisin wani hadisi ne shine man azza musaban duk mutumin da yayi ta'aziyya ga wani mutumin da ya shiga cikin wata musiba falahu mislu ajrihi iya da kwatankwacin irin ladan da jarrabawan da ya shiga irin ladan da aka bashi kaiwa irin shi za a baka da ka zo ka mishi ta'aziyya to me yasa malam yace wannan hadisin bai kamata ka kawo hujjar shi akan ta'aziyya ba malam ce wa in jara alaihi jamaahirul musannifin duk da cewa mafi yawa daga cikin masu rubuce rubucin littafi sun kawo wannan hadisin kuma akan shi suke kawo hujja na ta'aziyya yace me yasa ni nace a kafa hujja da waɗancan biyun ka a kafa da wannan sai ce li'annahu hadisun da'ifun saboda shi wannan man azza musaban falahu mislu mislu ajrihi shi wannan hadisi ne wanda yake da'ifi yace min jami'i turqihi ta hanyoyin da yazo gaba daya hadisi ne da'ifi yace kama bayyanahu an-nawawi kamar da imamu an-nawawi yayi bayani fil majmu' a cikin littafin shi al-majmu' yake cewa wal asqalani ibn hajar al-asqalani shi kuma a cikin littafin shi at-talkhis haka kuma wa fi irwa'il ghalil a cikin littafin malam albani wanda yake da suna irwa'ul ghalil shi malam yayi bayani anan akan cewa hadisin wannan hadisi ne da'ifi to amma ga ta hadisi ingantattu me zaka da da'ifi da sabkalahiya waɗancan su ma suna da ma'anan kusan irin wanda wannan yake dauke da shi kaga a ce in ka je ta'aziyya Allah zai sanya maka wani tuhahi kori tsanwa abun burgewa wanda mutane za su rika ta gurin ina ma a ce kowa sa wannan rigai a dalilin ta'aziyyar da kai amma in ka ta hidan Allah ko ta'aziyya ko ku dukkan wata musiba ta samu musulmi ana taya shi jaji eh yake ce a jajanta wa mutum in kalmar ta inganta malai ce mas'ala ta 109 wa yu'azzihim mutum zai yi musu ta'aziyya ne bima yazunnu annahu yusallihim da abinda kake tsammanin abinda zai lallashe su kar ka je ka ƙara tunzura su kina zuwa ki rika cewa kun mutu kun lalace to me ake kuma kaga wani abin lashi wani ba ciwon da suka yake cikin zuciyar sallakin sake mera shi mera shi sabo wayo Allah ka tangan gidan nan ta zube wa zai kula da mu wa zai wane ne gashi kalmomi da wanda za su ƙara tunzura wanda suka rasa nasu kuma sannan kalmomi da suke jayo bala'i saboda kamar addu'a ne su kuma mala'iku suna cewa amin kuna cewa kun mutu kun lalace su amin Allah ka amsa su mutu su mutu su lalace sai ga wani gidan ya ɓalɓalce gaba ɗaya bayan mutum mai gidan amma aka yi maganganu na imani aka yi maganganu na aƙida aka yi maganganu na ɗayan da Allah da kalmomin da za su lallashe wanda suke cikin gidan wannan shi ne abin da zai gadarwa da gidan samun wani sabon lomashi wanda yake na alheri kuma amma kun zo duk kun tsine ma kanku kuma mala'iku sun ce muku amin kaga abin ba kyau Allah kiyaye kenan mutum ya musu ta'aziyya bima ya zunnu abinda kake zaton cewa annahu yusallihim abinda zai iya zamanto a matsayin lallashi yace wa yakuffu min huznihim abinda zai sa bakin cikin su ya tsaya gurgudan hali sannan kuma wa yuhmiluhum ala ala rida wa sabri kalmomin da za su kora su akan yarda da abinda Allah ya kadarta musu da hakuri yace mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallama na daga abin da ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallama in kana in ya zamanto ya'lamuhu in ka sani wa yastahdiruhu ko kuma ka sani ma in kana tine da larabcin ba bai kubce maka ba to wannan da shi kamata kai ta'aziya wa illa in ku ba haka ba fa bima tayassara lahu min kalamil hasan sai kai ta'aziyya da abin da ya sauka a gare ka na maganganu masu kyau maganganun da babu shirka a cikinsu babu bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake nuni akan ce ai yanzu shikenan ko kuma babu zancen labarin ku kenan maganganu masu kyau allazi yuhaqqaqu yuhaqqaqu yuhaqqaqu al-gharad kenan maganar da za ta iya tabbatar da manuha ita ce manuhan lallashin waɗannan da suka rasa nasu wala yukhalifu shar'a kuma kare zaman to kalmomin da suka saba wa shari'a malice wa fi dhalika ahadithun akan haka akan ta'aziyya kenan ga hadisai nan sai kai kokari ko ɗaya ne daga cikin su ko kuma siga nan dai da ita ce ta hi shahara kenan mutun ya harrace ta harrace ta ka nemi sun muslim akwai ta a ciki ka harrace ta ko kalma kalma zaka riga doka a cikin wuni ka doki kalma daya mo ɗaya tak inda ka kai kayan ka kai sati ka kare shi kenan ka maimaita ka maimaita ka maimaita duk inda aka aka je ta'aziyya abinda zaka faɗi kenan kuma shine abinda manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam malace daga cikin hadisan da suke dauke da lafuzza na ta'aziyya hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kare da gare shi yake cewa ar yake cewa arsalat ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du banatihi wasu daga cikin diyan manzon Allah mata ta aiko zuwa gare shi anna sabiyyan laha cewa wani danta ibnan au ibnatan da ko diya nata wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake cewa umaima binta Zai- binta zainab kenan wadda ta aiko na ita ce zainab diyar manzala sallallahu alaihi wasallama wadda ba ta da lahiya kuma ita ce umaima ita kuma umaima jikar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to wannan zainab da ta aiko ta aiko manzala ta aiko zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallama akan cewa qad ihtudirat bima'ana hadara halmaut ga diyarta tana cikin magagin mutuwa duk da cewa da iko Allah kuma bata mutu ba ta tashi ta rayu har har ta yi aure ma qad ihturid qad ihtudirat fashhadna take cewa ya ma'aikin Allah kenan kaman tana ita da babanta ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babanta ne ya ya halarto wajen su kenan ya zo gidanta qala mazalla yake cewa fa mala yake cewa kenan usama yake cewa fa arsala ilaiha sai mazalla sallallahu alaihi wasallam ya maida dan aike zuwa gare ta yake cewa yaqra'u salama mazalla yana amsa sallaman ki kuma yana gaida ki wa yaqulu yana cewa a fada miki inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib mazalla yake cewa a faɗi miki cewa inna lillahi na Allah ne wa ma aka za abin da ya amsa don wani mutumin ka ya mutu dama na Allah ne ai ba naka bane walahu ma a'da kuma na Allah ne abin da ya bayar shi ke bada kuma shi ke amshewa sannan kuma wa kullu shay'in komi da ka sani indahu a wajen Allah ila ajalin musamma iya da wani lokaci kayyadadde za a zo a yi lokacin da ga kai akwai ka za a zo kuma a sake wasu lokutan Allah babu kai faltasbir abinda manzalla yake umurtan ki da shi shine ki haƙuri wal tahtasib kuma ki ki ki nemi ladan wannan musibar zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan manzalla ya aika haka amma diyar bata mutu ba umayma bata mutu ba yayin da aka ambata mishi cewa qad ihtudirat tana tana cikin magagin za ta mutu sai manzalla aika wa Zainab wannan kalmomin da aka ji aka haɗi mata fa'arsalat sai ta sake aikowa tuqsimu alaihi tana mai rantsuwa a gare shi la ya'tiyannaha kamar tana nuna magiya akan cewa manzalla dan Allah ya zo ya zo inda take tana cikin wani yanayi kuma tana bukatan shi mahaifinta fa qama sai manzalla sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa qumna shi ma an yake cewa Usama ibn Zaid yake cewa he muka tashi mu ma tare da shi faƙama wa ƙumna farufi asabi sai aka ɗago wannan yaro yake cewa ila hijri au ila hijri rasulullah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga cinyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dora shi a saman cinyar shi wa nafsuhu ran wannan yaron taqi'u wannan ran tana tana bugawa mana tana bugawa bugawan da kuma akwai numfashi a cikin shi shine ai ta taharraku wa tattaribu bi sautin tana kaiwa tana kawowa ran sannan kuma akwai lunwashi irin na mutum yana dabda ya mutu kamar mutum ko rashin lahiya ya rashin lahiya zaka ji yana wani huci yana wani irin lunwashi yake cewa ka annaha fi shannatin kai ka ce wannan ran tana cikin tana jikin wani salka ne wanda su abinda ake zuba abinda ake zuba ruwa ko aiwa kai ka ce ran tana ciki yanda ruwa yake kaiwa yake kawo haka za ka ga yaron shi ma kenan ran shi yana zuwa yana zawa numfashin shi yana kaiwa yana kawowa wa fil qaumi sa'd ibn Mu'a- ubada a cikin waɗannan mutane da suka taso tare da manzon Allah akwai sa'd ibn ubada sannan kuma wa mu'az ibn jabal sannan kuma wa ubay ibn ka'ab yake ta ahsibu wa ina tsammanin kuma wa zaid ibn thabit sannan kuma da zaid dan thabit mutane hudu go yace wa rijalun da ma wasu mazaje suka zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya ga halin da wannan yarinya umayma take ciki ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد sai idanun manzala sallasala suka rika zubar da hawaye sa'ad ibn mu'ad sai afon sa'ad ibn ubada sai ce wa manzala sallasala ma haza ya rasulallah ya bakin allah menene wannan kuma waƙar na haita anil buka tare da ta ka hana mu yi kuka in an yi mutuwa ko in an ba ga wani yanayi ƙala mazala ke cewa innama hiya rahmatun ai wannan ba irin wancan kukan ba ne kukan da aka hana kushe daga murya da faɗin maganganu na jahilci amma maganan idan kai zubar da hawaye innama hadhihi wannan rahmatun rahama ce ya da'uha Allahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi Allah yake sabkar da wannan rahamar a cikin zukatan wanda ya ga dama a cikin bayin shi wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama ku fasari cewa kadai waɗanda Allah yake jin kansu a cikin bayan shi su ne masu jin kan mutane masu tausayi kenan wannan kukan da mazala ya tausayi ne ina ne suka rika zubar da hawaye to kaga wannan ya ya mahallu shahid a ciki inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib kenan wannan shine abinda mahallu shahid a cikin wannan hadisi مالك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد يتي والسياق له وكذا الرواية الثانية والزيارة الأولى والسابعة والثامنة وهي جميعها عند البيهقي والزيارة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما يتي والساد والسادسة للبخاري والنسائي قلت ما لا البانيك يتي ونتي wa hadhihi sighatu min at-ta'ziyati wannan yanayin kalmomin da aka kawo na ta'ziya yace wa in waradat koda sun zo fi man sharafa al-mauta akan mutumin da sharafa al-maut ai qaraba al-maut mutumin da yake dab da ya mutu kaga ita wannan aibata mutu ba amma kuma manzo ya aika a faɗi wata waɗannan kalmomin to babu lahi fa ta'ziyatu biha ana iya ta'ziya da waɗannan kalmomin yake cewa fi man qad mata wanda ya riga ya mutu aula shine ma abin da yahi yake cewa bidilalatin nassi in ka duba nassin yana nuni akan haka nan ولهذا قال النووي حكى امام النووي انبتا a cikin littafin al-azkar da shi da wasu daga cikin malamai malaci wa hadha al-hadith ahsanu ma yu'azza bihi wannan hadisi shine mafi kyawun kalmomin da ya kamata kai ta aziya da su lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب wani su ne mafi kyawun kalmomin da ya kamata a yi ta'aziyya da su sai hadisi na biyu da yake ɗauke da ma'anan kalma na ta'aziyya malaci athani an buraida tabnul hasib daga buraida ibnul hasib yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ta'ahadul ansar yana kula ko ka ce yana bibiyan al'amarin mutanen garin madina kuma yana kula da su sosai wa ya'uduhum yana ziyartar su wa yas'alu anhum yana tambaya akan su wanda ya kwana kwana biyu bai ganshi ba sai ya tambaya akan shi fa balaghahu an imra'atin min al-ansari mata ibnuha sai labari ya iske manzon Allah wata mace daga cikin mutanen garin Madina dan ta ya rasu wa laysa laha laha laha ghayruhu ba ta da wani da'in ba wannan dan ba wa annaha jaza'at kuma wannan matar ta kasa yin haƙuri ta kasa jurewa wa annaha jaza'at alaihi jaza'an shadida mana ta nuna raki akan mutuwan ɗanta raki mai girma fa ataha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo wajenta wa ma'ahu ashabu tare da shi akwai tawaga sahabbai falamma balagha babal mar'a lokacin da manzo Allah ya iso kohon gidan wannan mata ƙila lil mar'a aka ce wannan matar inna nabiyallahi yuridu an yadkhula manzala sallallahu alaihi yana so ya shigo yu'azziha ya miki ta'ziya fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya shigo fa qala sai manzo Allah yake cewa amma innahu balagani yace lalle labari ya iske ni annahu innahu balagani annaki jaza'ati ala ibniki kin nuna raki da gajan hakuri akan mutuwan danki sai manzo Allah ya umurce ta fa amaraha bi taqwallahi was sabr ya nuna mata cewa ta ji tsoron Allah wannan dan Allah ya baki shi kuma ya amshi abin shi me ka rikita sannan kuma wabi sabri ki hakuri fa qalat ya rasulullahi take ce ya ma'aikin Allah mali la ajzam ya ma'aikin Allah me yasa bazan nuna raki ba da, da, da nuna kasawa tace wa inni imra'atun raqubun la alidu ni mace ce wadda take a in na aiho yaran ba sa ba sa ba sa ba sa wannan ba sa zama idan ka ce imra'atun raqub mace raqub allati la ya'ishu laha walad wanda ɗinsa mafi yawa Allah jarrabe ta mutuwa suke yi eh me wabi haka ake cewa Hausa eh to ita tace me yasa bazan damu ba ni kuma ga halin nake ciki kenan ta samu ɗaya da kyar kuma yanzu ya mutu walam yakul li ghayr ghayru banni da wani da'in ba shi ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo yake cewa arraqubu yace irin wannan yake ce arraqubu allazi allazi yabqa yake ce waladuha thumma qala ma min ma min imri'in aw imra'atin muslimatin babu wata musulma ko musulmi namiji ya mutu laha wanda zai mutu kenan danka ko diyarka kai musulmi danka ko diyarka ya mutu salasatun yara guda uku salasatu auladi yara uku ya tasibuhum ka nemi ladan mutuwansu a wajen Allah kenan kai haƙuri ka nuna cewa wannan daga Allah ne kuma Allah ya amshi abin shi alhamdulillah ala kulli hal tun mutumin da yi wannan juriyar illa a da halahullahu bihimul janna face Allah sai ya sanya shi gidan aljanna a sababin waɗannan yaran nashi guda uku faƙala umar sai umar yake cewa wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam umar yana yana yana daman manzo Allah kine yana zaune manzo Allah yana bayani ka duba na sahabban suke rawaito yanda manzo Allah ya rayu har in aka kwatanta maka wani abu sai ga abin kaman gashi gashi a gaban ka yana daman manzo Allah umar sai yake cewa wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam kine yana daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bi abi anta wa ummi na ba da fansan mahaifiya da mahaifiyata a gare ka ma'aikin Allah wasnaini ya labarin ɗiya biyu kuma kala mazalla ya ce wasnaini ko ɗiya biyu ba kuma wacce hadisi da makaranta na baya har nawa har guda ɗaya ba ko har guda ɗaya ba malik akhrajahu al-bazzar wa ziyadat minhu wal hakim wa qala sahih al-isnad wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya inganta wannan hadisi ne ingantacce qalat bal yake cewa qalat bal huwa ala sharɗi a ƙultu ne nan wannan ƙultu ne kuskuren bugu ne ƙultu bal huwa ala sharɗi muslim fa inna rijalahu kullahum rijalu sah- rijalu rijalu sahiha aywa lakin ahaduhum fihi da'fun min qibali hifzihi lakin la yazal aw lan ya- la- la- la yanzilu hadithuhu hadha an rutbati al-hasan wal hadithu awradahu al-haythami fi al-majma' wa qala ri- wa rijaluhu rijalu sahih kenan hadisi ne wanda yake dai ingantacce kenan zama ji hadisi nawa akan ta'ziya hadisi guda biyu hadisi na farko manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib hadisi na biyu kuma ita wannan matar da ya iske ta mece mata amarha bi taqwallahi ya umarce ta akan ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri go aiwa ta ji tsoron Allah kuma ta yi haƙuri ta ne ta mai da al'amarin ta zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan hadisin farko ya nuna mana ga lafazin da za a yi aiki da shi hadisi na biyu kuma ya mana nuni akan cewa kalmomi masu kyawu in dai ba su ci karo da addini ba ana iya yin ta'aziyya da su kenan sha Allah ta'ala a darasi na satin sama mai zawa da izinin Allah sai mu tashi dalili na uku da dalili na hudu wani su kuma sai mu kuwa mas'ala ta mas'ala ta 110 insha Allah ta'ala بذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته